إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yi wa Allah madawacin sarki godiya wanda da kaddarawarsa da ni'imarsa ne ya ba mu ikon samun dama ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan lokaci mai albarka yau muna ranar lahadi ne wuri na bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu allah ka samu daga cikin bayan da kake karɓar ayyukansu masu kyau a cikin wannan wata ya allah ka gafarta mana zunubanmu allah ka samu daga cikin bayinka da kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka allah karɓi ibadunmu darasinmu na jiya muna cikin wannan sura mai albarka sotun sa'ad wanda mun tsaya ne a aya ta goma sha bakwai ko? mun tsaya aya ta ashirin ko kuma ta sha tara za mu tashi ta ashirin insha Allah abinda muke fata shi ne ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar hukunce-hukunce da suke cikin wannan sura ko waɗannan ayoyi da za mu karanta kuma Allah ya ba mu ikon amfanuwa da dukkan umarni da halin da ke ciki mun ji darasin na baya ubangiji ta'ala ya mana kissa ya labarta mana labarin annabawa daga cikin annabawan Allah wanda a cikin labarinsu akwai darasi mai yawa da ɗanabi adam yake amfanuwa da su tun daga labarin da Allah madaukakin sarki ya kawo na annabin Allah Nuhu alaihi salam da annabi Hud da mutanansa aka ga labarin Fir'aun kenan da annabi Musa alaihi salam aka labarin annabi Saleh wanda shi aka aiko zuwa ga ainihin samudawa aka labarin annabi lut da ma irin su annabi shu'aibu alaihi salam duka waɗannan kisosi Allah yana ba mu su ne don mu samu darasi a cikin rayuwa don mu gane tabbatuwa akan imani mu san cewa wal aqibatu lil muttaqin karshen cin nasara yana ga mutanen kirki kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin miyagun maganganu waɗanda mashirke suke faɗawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma allah ya bashi haƙuri allah da kanshi ne ya lallashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce isbir ala ma yaqulun ka zama kana haƙuri akan duk abin da suke faɗi har ma ya ce ka rika tunawa da ɗaya daga cikin bayi na shine annabin allah dauda alaihi salam ashe yana daga cikin karantarwar addini idan allah ya jarrabe ka ka ci karo da wata matsala so sai ka tuna wani wanda yake gaba da kai wanda an jarabe shi da irin wannan matsalar ko saboda taka sai ka samu sauƙin wannan matsalar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda musiba ta sabke shi ta sabka akan shi ko ya rasa wani abu ko ya rasa wani to ya tuna babbar musiba shine ta rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta warkar da wannan damuwar da yake ciki ta wannan lokacin muna fatan ubangiji ta'ala ya taimaka mana to don haka mun ji tarihin annabin Allah Dauda alaihi salam wanda ubangiji ta'ala ya ce zula aidi ne shi ma abocin karfin ibada ne wanda bazala sallallahu alaihi wasallam yake ta ahabbu salatu ila Allah ta'ala salatu dauda salla ma wanda Allah ya fi so daga cikin sallar duk wani wanda ya salla a duniya ita sallar annabin Allah dauda alaihi salam wa habbu siyamu ila Allah azza wa jal siyamu dauda alaihi salam duk waɗanda suka yi azumi a wannan duniyar to ba azumin da Allah ya fi so kamar azumin annabi dauda alayhi salam yaya sallar annabi dauda take kaga azumin shi yake manzo Allah sai ce kana ya damu nisfil layl annabi dauda alayhi salam yakan kwanta yayi barci rabin dare amma kuma sai ya tashi a sun dare ya ci gaba da sallah sannan kaga azumin manzon Allah annabi dauda yake annabi ce wa kana yasumu yawman wa yafṭuru yawman shi a rayuwar shi gaba daya idan yau ya ci abinci to gobe azumi zai yi mutum ne wanda yake mai juriya wala ya firu izalaka kuma baya gudu idan an je fagen yaki amincin Allah ya tabbata a gare shi to haka wannan shine tarihin da Allah madaukakin sarki ya ainihin karantar da mu dangane da wannan bawan Allah Annabi Dawud alaihi salam to sai mu ci gaba Allah ya ce wa shadadna mulkahu wa shadadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab annabi daud alayhi salam Allah ya ce wa shadadna mulkahu Allah ya karfafa masa mulki duk wani tarihin da zaka ji na sarauta ko masarauta ko shugaba ko shugabanci to ba wanda ya samu karfin mulki irin na annabi daud alayhi salam Allah ya bashi sojoji masu yawa rundunar da yake da ita soja ba wata gwamnati a duniya da ake da take da irin wannan rundunar kuma Allah ya bashi tattalin arzikin da ba wata ƙasa ko wani shugaban da yake da irin wannan mulkin annabi dauda alaihi salam an ce bai taɓa sanya kwamfule a jikin shi gobe bai da shi in ya sa shewa an kare da shi za a bai wani ne sai talakawa kuma gobe sabo zai sa kuma a cikin rayuwar shi gaba ɗaya haka ne kuma ba kayan gwamnati ne yake sata ba irin namu ne yanzu idan an baka shugabanci sai ka hau kan dukiyar umma ka zauna a'a la yakulu illa min amali yadihi shi hatta abin da zai ci ko zai sha to sai abin da ya sana'anta da hannun shi baya cin sadaka baya cin Allah baku samu samu naku shine namu duk abin da annabi dauda alaihi salam zai ci ko zai sha ko zai saka a jikin shi da sunan sutura to sai abin da ya sana'a da hannun shi ya samu ashe na daga cikin falala mutum a rayuwa ya zama to duk abin da zai amfani da shi wani abu ne wanda ya nemo shi da guminsa jibin shi ne yake ci wannan shine ya farla sama da ka rika amfani da dukiyar gwamnati ko kuma abin da wani ya baka sadaka da haka Allah ya ce wa shadanna mulkahu an bashi karfin mulki tattalin arziki yawan sojoji yawan makamai fada aji Allah ya ce wa atainahu hikima kuma Allah ya bashi hikima mutum ne mai hikima annabi da alaihi salam hikimominsa suna da yawa wa fasalar kitab kuma Allah madaukakin sarki ya bashi wato fasalar kitab malamai sun ce abin da ake nufi da fasalar kitab shine bayani dalla dalla in ya maka sai ka gane mutum ne mai karfin imani mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya masa baiwa daban-daban yana daga cikin baiwar da Allah ya masa kuma aka bashi da shi ma dan mai mulki mai mulkin da ba taba sabon shi ma irin nau'in mulkin da yake ba dan duk wani mai mulki a nan duniya ai bai mulkin aljanu ko a yanzu dai kila iya ga aljani ma zai ji tsoro sai an mai turaren iska ko an mashi rukuya din mulkin shi aljani zai iya cuta masa amma annabi dauda alaihi da dashi suleiman su suna mulkin aljanu sun mallaki aljanu suna ainihin azabtar da su su yi musu hukunci su sa a ɗaɗɗaure su su yi musu azaba in sun yi laifi kuma su sa su aikin badala mai aikin badala aiki irin da 'yan kaso wanda za ka yi aiki tukuru ba za a biya ka ba saboda kai mai laifi ne wannan karfin mulkin ba wanda aka bace su kuma suna mulkin tsuntsaye haka yanzu duk mulkin ka sai da ka mallaki mutane ko amma baka yi suka yi mulkin tsuntsuwa ba baka da karfin ikon da zaka ce tsuntsayen kasan nan gaba daya kana bukatar su taru kuma su zo wallahi ba za su zo ba kai saba baka da wannan mulkin amma shi mun ji tarihin da Allah ya bamu wanda Allah ya ce ana tara masa tsuntsaye kuma yayi bautar Allah tare da su yayi karatu suna bibiye shi yana fada suna fada wannan baiwa ce daga cikin baiwa da Allah yake bawa bayinsa kamar yadda Allah ya faɗa cikin Alkur'ani tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd الرسل فضلنا بعضهم على بعض مم.
منهم من كلم الله مم.
ورفع بعضهم ubangiji درجات ta ala ce tilkar rasul dukkan annabawan da Allah ya aiko to faddalna ba'dahum ala ba'd kowanne Allah ya bashi wata falala sashe akan sashi abinda aka bai wannan na baiwa wancan bashi da shi bari ba annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi baiwa ya daga cikin baiwa da aka bashi ayoyi guda tara tisa ayatin daga cikin su akwai hasken hannu akwai kuma sanda sanda ce in an sake ta ita zama macijiya da ita yasa fir'auna ya gudu ya ji tsoro sanda ce amma in an sake ta sai ta zama macijiya kaga har shi lokacin da za a jarraba shi da wannan sanda sai ne ji tsoro ta aka mishi menene a hannunka wa matun ka biya mini ka ya وما musa تلك بيمينك يا موسى me wannan hannunka ya kai musa shi a sanin shi ne sanda ce sai ce kala hiya قال هي asaya عصاي أتوكأ عليها وأهش وأهش بها.
بها على غنمي مهم.
ولي فيها مآرب kaga أخرى sanin cewa sanda ce sai ya bada amsa daidai abin da ya sani a ilimin shi ashe abin ya wuce nan ya ce hiya asaya tawakkau alaiha ai sanda ce wanda nake dogaro da ita wa hushi biha ala ganimi wanda nake zuwa in karkado ganyen itace da hure da yaya dabobi na su yi- su yi kiwo wale fiya mu'aribul ukura kuma yana da wadansu amfani daban-daban da nake da ita irin in an gaji a dogara ko a race abu a kafara da sauransu ne kaga ashe akwai abin da bai sani ba sai Allah ta'ala ya ce mishi kai قال jifa da ita ألقها يا موسى aka ce wannan sadar ta ka dan dan jefa ta kadan sai ya jifa da ita lokacin da ya jefa ta sai ya game فألقاها فإذا هي حية تسعى ai lokacin da ya jefa sandar kawai sai ya ganta hayyatun ta sa'a wata katuwar macijiya kuma ta ta fito a guje ta nihe shi ko kai ne zaka tsaya ai ba zaka sanda ka sake ta zama macijiya zaka tsaya ai Allah da kai sai ce walan ya aqim shi ma bai tsaya ba walla mudubaram juyawa ya shi ma a guje sai Allah ya ce mishi a'a yau a tarbiya kake horo ne ake baka ai ba gurin gudu bane yau za a baka horo ne saboda sai an baka training ba a zuwa da awa sai da training yanzu kawai ka juyo yana juya kuma sai ga wannan macijiyar ta bude kan nan nata ko shi ake ta ko kai kuma ta kai mai sara kuma Allah ya ce mishi kuzu hawala قال ta kafa خذها ولا تخف aka ce mishi dankota ma'ana kamo ta kada ka ji tsoro kuma wallahi sai ya kama ta saboda ya yarda ya yarda da Allah su bayan Allah na gari duk abin da Allah ya ce su yi ko mun wahala kawai za su yi sun san anan da cin nasara yake aka ce kamo ta kawai kada ka ji tsoro kuma wallahi sai ya kama ta lokacin da ya kama ta sai mi sai ga an mayar da ita irin halin da ya santa na sanda ya sake ta a matsayin sanda ta zama cijiya ta nuho shi a guje ya juya zai yi gudu aka ce ba a gudu kuma dole ya tsaya kuma da ya tsayan ma maimakon tsaye sai aka ce a huzu hawala ta kau sani ido asira ta halula yanzu ka damko ta wannan macijiyar kada ka ji tsoron komai za mu mayar da ita a siffata ta sanda dai da ka sani kuma wallahi yana kama ta kawai sai ka ta zama sanda shi yasa duk abin da Allah ya ce ki yi ki yi shine zaman ki lahiya idan Allah ya ce bari bari shine zama lahiya ba inda ake samun cin nasara sai karkashin umarnin wa umarnin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi an jarraba shi kenan ko to haka dukkan sauran annabawa kowanne an jarrabe shi da irin tashi jarrabawal haka duk wani mutumin kirki sai an jarrabe shi shi yasa idza ahabba Allahu li abdi ibtalahu idan Allah ya so bawa sai ya jarrabe shi mudiba maryama alaiha salam wanda ita ce daya dayar mace daga cikin matan da aka yi a duniya wanda take kafada da kafada da maza su yi sallah a sahu daya ba wani mutum a duniya da namiji illa idan ya zo tsaya a kusa bare sai ya ji ya tsaya kaman ya tsaya ne tare da ma'aikata ta aihe shi ba ta san wani maganar lalace ko fasikanci ba amma lokaci guda kawai waɗansu 'yan mata suka suka ce za su je guri wanka ta ce to ni ba bari biyu sai ta bi su da aka je wanka sai ta gashe su kawai wani abu ne suke wanda ita ba za ta yi ba kowace in ta je sai ta cire kayan ta kawai sai ta fada cikin ruwa ta ce kai amma kuma ku da kuma yago ya za ku rika haka ita sai ta je ta ɗauki ruwa sai ta koma wani gefe a inda rubuki inda ba bai ganin ta sai ta shiga ta fara wanka idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta fita tare da ƴan uwanta wani guri wanda yake inda rana ke fitowa ko gabacin gari malamai suka ce makanan sharqiyya wani guri mai rubuki lokacin sai ta ɗauko ruwa su suna wanka a hili akan titi a cikin tafki ita sai ta ɓuya kaga a wannan ɓuyan da ta yi Allah sai ya jarabe ta kawai sai ta ga wani mutum saurayi ya nuho inda take sai hankalin ta tashi fattakhadhat min duni ai mun wuce gurin azaran ma yanzu kuma fattakhadhat min duni mun wuce he da fa arsalna ilaiha fa ruhana arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya ga maryam ran tana wanka Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata malaika jibril malaika jibril kuma sai ya je mata ami basharan sawiya saurayi cikakken saurayi mai shekara 30 zuwa zuwa 40 wani abin sai ta da mata hankali a matsayinta na mai kumya a matsayinta na wanda ba ta taɓa bayyana tsirrecinta ba wani ya gani ga ta a tuba tana wanka kuma ga wani saurayi na yanar ho'in da take sai hankalinta ya tashi sai ta fara addu'a take cewa mai قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا sai take cewa inni a'udhu bi rahmani minka ina neman tsarin Allah bai rahama daga kai wannan saurayi da ka nuho ni ni ya mata kuma ina wanka tsirara kai kuma kake so ka zo inda nake in kunta taqiya in dai kana jin tsoron Allah ka sha kwana kar ka zo inda nake ina neman tsarin Allah daga gare ka wannan su malamai suka ce a zamanin akwai wani mutum ana ce da shi taqi shi ake shi fade an san fade ko ya rika farwa mata da haka tace mai yiwa ko shi ne yake so ya zo ya yi mata fade da aka ce inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah mai rahama a gare ka da sharrin ka in har kai ne taqiyin nan wanda kake lalata da mutane kawai sai ta ji ya mata magana ya ce ni قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما sai ya ce mata زكيا ai ni wani dan aike ne daga ubangijinki innama ana rasulur rabbiki ni wani dan sako ne daga ubangijin da ya halicce ki me ya akuka da shi yace liya habalaki gulaman Allah ya ce a gaya miki za a baki da kuma tsarkakeke Maryam take mamaki ni kuma da ni ita ba miji gare ta ba أنا ita ba يكون lalata take لي ba غلام Mhm.
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا tace Allah ya kuni li gulamin ta ya za a ce ni in samu da kuma duk da an ce magana daga Allah take ya za a yi ta yiwu wala yansasa di bashar ba wani da namiji da ya taba sha'awal ni mace ce ko kuma ya shafe ni da sunan kusantar diya mace kuma walam aku bagiya ni kun ba karuwa ce ba ta ya zan samu da shi dai ce kala kazaliki قال kala rabbiki كذلك قال ربك هو علي ya ce هين haka dai ubangiji ya ce a gaya miki ke bike shawar wani wani bai shawar ki ba ki da aure ke ba karuwa ba amma da ciki dai yanzu zai samu yanzu dai za a tashi da ciki ya ke maryama kala kazaliki kaza huwa alayya hayyin Allah ya ce abu ne mai sauki ya baki ciki a haka kuma Allah ya sa zaki ayi wannan dan dan me wajadalahu ayatan
ولنجعله آية للناس linnas ورحمة منا Allah ya ce dan mu sanya shi dan nake zaman to aya ne ga mutane cewa Allah zai iya ya sa a yi hida ba uba kun ba dan shege bane dan shege ake takwa dan shagu kasa a Hausa aka hida mai da uba sai a ce shege ko ai ba wanda ba shi da uba ko aku- ba wanda ba shi da uba kun ma dan ba shege bane sai ya zama shege ya kai me yayi wani laifi za a ce mai shege wannan kawai tsari ne na bahaushe dan da aka aiwa ba ta hanyar aure ba ba a ce mai dan shege ba a ce mai shege za a ce dan shagu uwaye su ne wa a su ne shagu mana ba su suka yi lalatar ba kai su ma in sun tuba ba shagu ba ne don allah zai yahi musu da haka Allah ta'ala ya jarrabe ta gashi nan dan naki dan ya zamanto rahama ne daga Allah kuma al'amari ne wanda Allah ya riga ya zartar da shi mahallin share kawai wannan magana ya faɗa ita kuma a lokacin ta ɗauko kayanta ta yi maza ta rufe jikinta da shi sai ya kama tsinin hijabin ta ko tsinin mayahi kawai sai ya yi busa busa haka kawai dai kawai shi ke nan fahamalatu
فحملته فانتبذت به فحملته فانتبذت به مكانا daga busa قصيا a jikin hijabi ko a mayahi kawai sai ta ɗauki ciki kawai sai ta ganta da ciki kuma ciki na wata tara ba ba sabon ciki balle a ce a ji a yi dabara daga busa sai ciki kuma ciki ya isa aihuwa la ilaha illa da Allah in ba Allah ba wake haka wannan duk Allah yana kama kissan nan dan kusan dole ne idza habba Allah li abdi ibtalahu Allah in yana son bawa to sai sai wai an jarraba ki fa a sai an girgiza sai an jarraba kuma idan an jarraba ki za ki koma zuwa ga Allah ne ki samu huta kadai da kin bar Allah wallahi kin shiga uku kin fada ne fandar ba hamalatu sai ga ta ta dauki ciki yanzu ai ba magana ba ta koma cikin yan wanta ba take yanzu ta zazzage su ta ce musu ba ku da kumya kuna wanka tsirara mutane suna ganin ku ita ta hutu ta keɓe sai ga ta da ciki to sabuwar magana ko yanzu tana da abin fada za ta je gurinsu ɗazu ta ce ba su da kumya ita kuma ga ta da ciki kuma ba sun ta da miji ba ta ce mi da aka fanta ba zai bihi makarar kasiya sai ta fita daga wannan gurin da wannan cikin nata wani guri mai nisa da mutane ta yi gaba daji da gudu ita ba ta ba san inda za ta ba take gudu ka san gudu da ciki na wata tara wani irin gudu ne kuma ta nufi daji ba ma inda za a kama ta ɗauki ba tana cikin tafiyar kuma hallau sai naƙuda ta zo فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا مهم.
وكنت نسيا
to da yake منسيا kasar falastinu ce guri ne mai albarka ko ina akwai itacen dabi ne yanzu tana gudun nan kawai fada al-makhadu ila juzu'in nakala sai naƙuda ta zo mata a gindin wani kututturen dabino kututtire ne ya bushe baya da ganye baya da fure baya da yaya yanzu a nan gudun sai naƙuda ta taka mata birki kin kusan duk saurinki duk tafiyarki in naƙuda ta zo ai ba magana tafiya ko ba magana tafiya dole ka kugunna a wannan gindin kututturen dabino babu gozuma babu sajafon babu daktar babu kowa ita kadai la ilaha illallah yanzu cikin ya samu yanzu naƙuda yanzu aihuwa kuma a tsakar jeji ba ruwa ba abinci ba komai ba mai kamata agaji dan Allah in ba dan Allah yana son ta ba ya kuce gini wannan shi ke nuna wai in Allah yana son ka fa ba wai kyale ka yake ba sai ya dora ka cikin wata babbar masifa ka rasa yadda zaka yi wallahi dan ya ga ya zaka yi kai nashi ne ko kuma ba nashi ne ba za ka tsaya a allah ko kuma za ka yi kame-kame don allah ina wata mafuta a gare ta wannan yanzu yanzu shi kenan sai aihuwa bayan nakuda sai mai sai aihuwa yanzu sai ga ɗa ta rasa yadda za ta yi ga yunwa ga ishirwa ga an yi nakuda an girgiza kun san dai yadda nakuda take ko akwai ciwo ko ba ciwo akwai ciwo mana babu wata sadafin za ta zo ta kashe mata ciwon da take ji ko ta mata wani allura ta anasaji ko wani babu shi kenan sai Allah ya ce mata to wa huzi ilayki bi juz'in nakala وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا yanzu wannan جنيا kututturen da binan da ya yi shekara wajen saba'in a bushe sai Allah ce ki dan girgiza shi wa huzi ilayki bi juz'in nakala ki dan girgiza wannan kututturen da binan ai wallahi tana girgiza shi kawai sai gashi ya zama sabon dabino ya yi ganye ya yi hure ya yi ɗiya hasunana dabino mai daɗi shi sa ake so bai naƙuda bayan ta gaba naƙuda abincin harko ta ci dabino saboda itaciya ne mai albarka zaƙin shi na da tasiri a jiki shi yasa da an ci dabinan nan sai Allah madaukakin sarki ya sa wani nono mai albarka ya gudana sai yaro ya sha sai ya yi albarka dan yanzu idan ki shuka dabino ko sun kai ɗari a gida ba za a ganki da sa- da tsintsiya da sai ba za ki yi shara ko za a yi shara dan shi ba shi da datti amma tsamai na guda uku ki gani darbejiya kullum yake yi shara to saboda haka idan yaro ya sha nonon da ya guda da karkashin dabino iyanki ko sun kai ɗari ba za ki ji kina masa rabiya ba bisa faɗa tsakaninsu wani baya kin wani wani bai zagi saboda albarkar dabino shi yasa da an aihu sai kice aka miki dabino ki tace wannan wani sirru ne Allah ce ki girgiza wannan kututturan dabina zai yi kure yayi ganye yayi diya kuma tusaki tusaki da alaiki rudaban za ki ga har suna fadawa dan dabinan da yana na a jikin koshi har ya fado ai ka san ba maganar dadi yake ba rudaban janiya dabino ne mai taushi mai dadi bai bushe ba kuma ba tsuntsa a ciki yanzu ta samu abinci ko sai abin sha shi kenan sai allah maɗaukakin sarki ya ce a ƙarƙashin wannan dabinan yaron da aka haifa sai ya fara halba kafa ko sai wani ruwa ya fito za ka ce tofakuli wa sharabi yanzu in kin ci dabinan kuma ga ruwa na ɗauki ki sha idan kin ci abinci kin sha abin sha sai ki ɗauki ɗan ki kurungume shi yasa ta ɗauki ɗan ta rungume duk wani wahala ta sha sai ta banci in ba don ana sa muku mantuwa ba lokacin da kuka runguma ɗan nan ai da ba wani za ta rinka ɗauki ciki amma duk wuya da kika sha wallahi ko kwana nawa kina nakuda da an zo an mai ka miki wannan duk sai ki mance da wannan wahala sai ki rika jin ai alhamdulillah sai ki rika kallon da tsinan ido ko ko da ku dan fari ne ka sa da dan fari ba a nuna ana san shi wani mutum ne ta da mata tana sallah saboda ba ta yi karatu ba take ta nafila sai da gari ya waye gari ya waye kuma take ta kuka yace wai ke me yasa baki tace haka ta tauka wani zunubi ne yace kuma zunubin kike ya kuka haka tace wasu suke ko Allah ya haimata yace wani irin zunubi ne kika yi tace ai ina wannan sai dai mun je gurin malam in mishi tambaya aka je gurin malami mata za ta rinta tana nafila tun da dare har sai da gari ya waye kuma sai take ta kuka tace wani zunubi ta yi yace wani zunubi kika yi ce kun bayar Allah ya tafi shi da kuka yace ki wadi ba tace wai ko Allah ya gafarta mun yace menene tace wallahi babban abu ne malam yayi shiru yake jira yaji ta fada ya ce wallahi wai manci ya ta kama sunan danta na fari shine zulubun mancewa ta bakin ta ya kuce ta kama sunan danta na fari kuna mamaki ko ai wallahi idan kun zo ne lokacin sunna ta zo da alqur'ani da hadisi inda ada ne da za ku gane wannan abu ai a ce kin ga sunan danki na fara ai kin shiga uku ada tarihin ki sai ba za a cikin dangi saboda jahiliya amma yanzu ilimi ne yazo to lokacin da ta dauki dan sai idan ta yayi sanyi shine fakuli wa sharabi wa qari aina ki ci abin da Allah ya hore miki da dabino ki sha abin sha kuma ki rungumi danki sai idan ki yi sanyi sai hankalin ki kwanta yanzu kuma ga danta a hannu ba yunwa ba yi shirwa yanzu ki tatto ziya za ta yi dan ai kun sani ba za ta aje shi a dau kura ta cinye ba ko yanzu in ta zo gari kuma kace ina kika samu da ta cewa mutane mi ita ustaza ita da take wa'azi tana cewa zina ba kyau ita ba miji kuma ga tana da kuma a lokaci daya yanzu ya ta shiga cikin tunani sai Allah ya ce ɗauki ɗan ki tahi da shi cikin mutane idan an tambaye ki ga bayanin da zaki sai Allah ta ne ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma in Allah ya ce mata idan kin ɗauki ɗan ki zaki tahi gida zaki game da mutane zaki samu kalubale fa a rika wasaza me wannan kuma amma fa mata raina min bashiri ada da kin gamu da wani mutum namiji ne ko mace in yi miki magana ki ce mishi inni nazartu lirrahmani sawman nayi alƙawarin yin azumi tsakanina da ubangiji mai rahama ne falam ukallimul yawma insiya bana magana da kowane mutum a yau ashe shi azumi bai tsaya a cikin barin cin abinci ko barin asha ba a'a ka kame bakinki da magana da bata dace mishi ma azumi ne shikenan fatat bihi qauma tahmilu fatat bihi qaumaha tahmilu sai ga maryam da ta fito dazu da yan mata kawaye ta fito daga daji kuma dauke da ɗan namiji da ta haifa fatat bihi sai ta zo da ɗan zuwa ga danginta ta habilu tana dauke da shi ana ganin wannan dan a gaban ta aka ce la ilaha illallah ustaza qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an farida aka ce lalle malama ka kin zo da abun kunya lagajijin da sha'an fariya wallahi yau kin zo da abin dariya kin zo da abin kunya a garin wannan yanzu ke ce da dato ina kika samu da maryam ta yi shiru bata ce musu komi ba to a lokacin ba mai riko da addini a cikin mata sai ita akwai wani saurayi kuma shi ma shi ba mc bane bai shan shisha bai zuwa fikinin ba za a gaishe ya ɗauki 'yan mata an turuwa an kaza moto yana ɓarin wuta ba yana da nutsuwa a cikin al'umma ba wanda yake da rikon addini a cikin maza kamar shi sai ake cewa addini irin na maryama sai haruna addini irin na harun sai maryama ustazai ne guda biyu babu kamar su suna da rikon addini ita bangaren mata ta kasa ta tsare shi bangaren matasa ya kasa ya tsare baya gaisawa da 'yan mata ita ma ba ta gaisawa da samari ba ta aikin ashashi ma ba yayi ganin cewa aqidar su iri daya sai ake cewa yar uwar haruna ba dan yar uwarta bace ba wajen aihuwa shi yasa zaka tambaye ta ina kika samu wannan dan daga jiji ta sha amfariya ya akuta harun ma kana abuki mura asabi wa ba kana ummuki bagiya ya ke yar uwar haruna yar uwarsa wajen ibada wajen addini aqidar su daya aqidar tauhidi gare shi ita ma haka nan shi yasa aka ce ya akuta harun ya ke yar uwar haruna wajen ibada yi mana bayani ina kika samu wannan dan domin su a gurinsu a zamanin idan ka mace ta yi zina gada ta yi domin ana gada zina ko ba yi ana yi shi sa mace ta kame kanta gadarwa ɗiyanta da jikokinta zina haka namiji shi ma ya kame kai ya da musu suka ce ma kana abokin mura a sauyi babanki ba mugun mutum bane ba taba ji ya bata diyar wani ba ba taba kama shi da yayi wani mugun aiki ba wa ma kana ummuki bagiya kuma uwarki ba karo bace to ke ina cika gaji zina har kika kika samu da فأشارت إليه kawai sai ta ƙi magana sai ta nuna musu wai ku tambayi yara ku tambaye shi aka ce kaga na hankali kuma mu tambayi yara yaran jinjiri قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu iya magana da wanda ke cikin dan goyo jinjiri wanda yake cikin shirhudar aihuwa ya zaka aihe shi ta yaya za mu yi magana da shi lokacin suna wannan magana kawai sai wannan yaro dan karami sai fa yi magana قال إني عبد الله مم.
آتاني الكتاب وجعلني نبيا أها.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا aha وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا aha والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث shi حيا kenan wannan ɗan da aka yawa yanzu kawai sai ya fara magana kun taɓa jin yaron da ya aka yawa yanzu ya yi magana to sai annabi isa ai ko ita da ta yi nuni da shi ba ta san zai irin waɗannan maganganun ba kawai sai suke ji ya ce kai kakku damu uwata inni ya abdullah ni ma bawan allah ne inni ya abdullahi a taniyar kitaba ni bawan allah ne kuma allah ya aiko ni da littafi yanzu aka yi dan kuma yanzu yake magana wada arani nabiya kuma allah ya sanya ni annabi ne wada arani mubarakan allah ya sanya ni da ne mai albarka ba mara albarka ba aina ma kuntu duk inda nake tare nake da albarkar allah wa ausani bis salati kuma allah ya mini wasiya in rika yin sallah ashe kiristoci inda mutanen kirkiri da yake sallah ko dan yesu almasihu sallah yake wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya Allah ya mun wasiya in rika sallah in rika bada zakka muddin akwai lumfashi a rayuwarta ina da rai in rika sallah ina bada zakka kuma hallo sai ce wa barra bi walidati ni mai biyayya ne ga mahaifiyata saboda me mahaifiyar gare shi bashi da uba kun ba dan shago bane ashe dai yaron kirki mai albarka yana uwar shi da'a ko to kai kuma kana kiwiya ko in ake ka baka zuwa a ba mutumin kirki bane kenan kai kaji annabi Isa yana yaro dan karami jinjiri yace ba wa barrabi walidati ni mai kyautatawa daga ma'aifiyata ina mata da'a da biyayya akan duk abin da bai saba Allah ba wai wai wai wai suka ce ka ai yaka wannan ba Allah bane wasu suka ce ai dan Allah ne kaga me suke nufi da dan Allah ita Maryama kin wai Allah ne subhanallahi yayi lalata da ita sai suka aiki da shi yasa ya magana yanzu kaga sun kara tsunduma kuma suka ce kai shi ma Allah ne kai maryamakin ma Allah ce kuma Allah ma Allah ne kisa Allah ya kafirta sai da kada kafar ladina kalu min Allah salisu salasa قالوا إن الله ثالث duk wanda suka ce ثلاثة.
maryama Allah Allah Allah Isa Allah duk wanda sun kafirta kisa suka ce wai wai wannan shi Allah ne ya tara da ita ta aiwu shi yasa dan ya samu dama yake magana a yanzu in ba dan Allah ba wa zai yi wannan shi sa har yanzu wasu su kiristoci sun yadda isa dan Allah ne idan ka ce isa dan Allah ne kenan ka nuna cewa Allah ya yi ne ya yi fasikanci da maryam ya zambilla Allah ya tsare kaga wannan akwai kafircin da ya fi wannan shi yasa sama sai da ta yi gurin ta ruguzo ta zo ta girgirgiza duniya saboda an ce Allah yana da saboda تكاد mummunar kalma ce السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال saboda هدا me أن دعوا للرحمن ubangiji ولدا ta'ala ce sama sauran kaɗan ta faɗo ta rike ta rike duwatsu gaba ɗaya ta ragargaza duniya saboda an ce Allah na da da to wannan shine kissar annabi Isa alaihi salam da Maryama abin da san makata a wannan gaba a fagen jarabawa ɗan uwa dole ne Allah zai jarrabe ka a cikin rayuwa kuma wallahi baka da mafita sai ka koma zuwa ga Allah to annabawan Allah Allah yana jarraba su bayan Allah waliyai Allah yana jarraba su kewa da ba za a jarrabe ki ba da aka jarrabe su sun koma zuwa ga Allah ne suka samu mafita ashe duk wanda aka jarrabe shi zai koma zuwa gawa zuwa ga Allah ne balle wannan rayuwar da muke ciki yanzu wanda take kumshi da masiba iri-iri wata an jarrabe ta da mugun miji ita mutum ne ya kirki shi kuma mugu sai ki hakuri sai Allah ya baki lada wata an jarrabe ta da muguwar kishiya sai ki hakuri sai Allah ya baki lada wata an jarrabe ta da miyagun yaya fitinan nula latattu kuma tana kaunar su dole ki hakuri ki koma zuwa ga Allah wata an jarrabe ta da muguwar makwabciya sai ki koma zuwa ga Allah ba yanda za a yi sai Allah ya jarrabe ka a cikin rayuwa idza habba Allahu li abdi ibtalahu duk wanda Allah yake sai to jarraba shi yake maganin jarrabawa shine koma zuwa ga Allah mun ji dai ga bayan Allah na gari yadda Allah yake musu jarabawa kala daban-daban kuma jaraba ba irin wanda kake so ba da haka sai mu dawo karatunmu annabin Allah annabi Dauda alaihi salam Allah madaukakin sarki shi ma jaraba shi shi da Allah ta'ala yake cewa annabi Muhammad wa hal ataka naba'ul khasami wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwaru al mihrab yanzu a wannan darasin da muke a cikin wannan suratul sa'ad Allah sai yake tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal ataka naba'ul khasami ya Muhammad wai labarin masu gardama ko masu jayayya da juna ya zo maka idan tasawwar al-mihrab a lokacin da suka shigo haraba annabi dauda alaihi salam mutum ne wanda yake da jami'an tsaro masu tsaron shi sama da kowace gwamnati ya zuba jami'an tsaro masu dimbin yawa a fada shi ya da wani lokacin da yake shiga haraba yayin tabautar Allah yana ibada ba wanda zai kwankwasa masa kofa a wannan lokacin saboda akwai tsaro amma kawai yana cikin harabar tashi kamar yana cikin masallacin da misali kawai sai ga mutum biyu sun shigo mai yarda ta inda suka shigo shi ma jaraba shi ne zai shi ne tasawurar mihrab lokacin da suka shigo cikin haraba ga ss ga jami'an tsaro ga sojojin kundin bala ko kuna zai motsa sai sun yi maganin shi amma ga mutum biyu sun shigo inda yake kun bai san da inda suka shigo ba ba wani motorizasyon da suke nema a gurin kowa kawai shigowa suke ashe mala'iku da suka shigo da siffar mutane kuma suka zo suka mai tambaya tambayar da ko kai aka wa sai kaga hankalinka ya tashi to shine Allah ta'ala yace idh dakalu ala dauda dakalu ala dauda fa fazi'a minhu Allah yace idh dakalu ala dauda lokacin da waɗannan masu jayayya suka shigo wa annabi dauda yana cikin haraba yana ibada amma shi kai shi da ya gasu fa fazi'a minhu sai da ya ji tsoro danganin su yanzu kana cikin masallacin nan arhe a kewayen masallacin nan akwai jami'an tsaro ta sama da ƙasa ka ce kar kowa ya shigo kawai kana bude ido sai ka ga mutum bi tare da kai ba a bude ko hawa ballantana wundo za ka ji tsoro ko ba za ka ji ba za ka ji tsoro akwai tsoro na ɗabi'a da Allah ya halarci ɗan adam da shi dole ka ji wannan tsoron ya zo maka shi ne izdakalu ala dauda lokacin da suka shigo annabi dauda fa fa zai aminu sai ya ji tsoro yana zana saboda ganin su su kuma ya suka ce mishi mi qalu la takhaf khasman bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat yanzu wai da mutane guda biyu suka ce annabi dauda kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro ya kai annabi dauda mu mun zo ne da wata jayayya a tsakaninmu la takhaf kada ka ji tsoro khasmani jayayya ce tsakanina da ɗan'uwana wato mun zo ne a matsayin kamar shari'a me shari'a ta ku suka ce ba ga ba'adu na ala ba'adu wani ne a cikinmu ya zalunci wani ɗaya ne ya zalunci ɗaya a cikinmu muka zo kamar shari'a yanzu kaga ba tambale daga ina kuke ko mi ya kaku mi kuka zo yi mi ya faru dole ya saurari su amma sun ce dai kai ya tsorata ɗaya ne a cikinsu ya zalunci wani da haka abin da ya kama gurinka fahakun bayyana bil haq mun zo ne dan kai mana hukunci da adalci wala tushtit kada kai danniya a wajen mulkin a wajen hukuncin kada kai san rai kada kai san zuciya za mu gaya maka matsala amma so muke ka yanke hukunci daidai da yadda shari'ar Allah ta ce tunda kai annabin Allah ne kada ka rage komi kuma idan ka mana shari'a wahadina ila sawa'i sirat muna so ka dora ma kan tafarkin Allah madaidaici akan abin da ya faru tsakanin namu annabi da yake mamaki kaga waye jarrabe shi ubangiji shi babban mutum ne shi annabi ne haka kawai kwatsam wa'annan mutane su shigo masa kuma su zo masa da irin wannan kalma to ya kamata dole ne ya saurare su yanzu shi kenan sai ce to ku ci gaba da bayani me yake faruwa sai ce inna haza akhi إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ubangiji ta'ala ya ce sai ɗaya daga cikinsu ya ce inna haza akhi ya bar ɗan uwan nashi ya ce wannan ɗan uwana ne ɗan uwan shi ne na addini almuslimi akul muslim ɗan uwansa ne wanda uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwan shi ne na dangi shi ne ya nuna shi ya ce inna haza akhi wannan da kake ganin tare da shi dai ɗan uwana ne to me wannan tsakanin kai da shi ya ce akwai me matsala ya ce lahu tisi'un wa tisi'una na adatan shi yana da tumaki 99 tumkiyar shi katurban dizinab ko? eh tumkiya 100 gare shi waliya na adatun wahida ni kuma ina da tumkiya daya sai muka gama muke kiwo an gane dukiya ce da tashi da tawa muka hada muke kiwo shi tashi 100 ni kuma ina da daya ɗari cincin muke kiwo tare kuma shi ɗan uwana ne kuna tare da mu yanzu annabi dauda yake mamaki me zai da ce ya ce faƙala aka filni ha wai kuma sai shi da yake da ɗarin ba ɗaya ni da nake da ɗaya sai ya ce wai in ba shi ita ya gama ya yi ɗari ku ya kuke jin wannan magana ɗan uwana ne muka hada arziki ni da shi ni tumkiya ta kwara daya shi kuma ɗari ba daya kuma yanzu shi da yake ɗarin ba daya wai sai yace in ba shi tawa ya cika ɗari yace kai kuma sai kace mi yace wa hadda ne fil kitab har ma yarin jaye ne a wajen hujja ta cewa ya dace in ba shi kuma na gamsu kuma heda na ba shi daga ka ya kamata a zo gurin kai shari'a to kai ya zaka yi shari'a wannan in kai ne ya zaka yi bayan ya tambaye shi wai wa azani fi kitab yarin jayir da hujjoji sai da ya kawo hujjojin da kawai ya tantanta ta kawai ya bashi da Allah wata irin hujja ce ke wannan hankalin ki zai dauka kamar mutum ne wanda jika dari wani da jika daya kuma mai darin yace kawai shi ya tantanta abai wannan daya ya gama shi kuma wancan ya zo na babu kuma ya kawo hujjar da har ya gamsu ya bashi amma duk da haka sai ka ya kamata kai a zo kotu a yi shari'a wannan abin waya aka yi shi ma shi kuma annabi dauda da ya ji wannan bayani an ce na daga cikin ka'idar shari'a idan mutum ɗaya ya zo da kuka to kadda ka zartar da hukunci sai ka saurari ɗayan shi bai ma tsaya ya saurari ɗayan ba kawai sai zartar da hukunci nan ne matsalar inda take diyan da mutum ya iya bayani idan an kawo ƙara a ka'idar shari'a ba a zartar da hukunci dan ɗaya ya ce kaza ne sai ɗayan ya yi bayani yanzu kamar mutum biyu ne da ni da alaramba alaramba an saba ganin shi da hula ni kullum ba ni da hula kawai shi ke nan shi aka sani da hula wata rana kawai sai aka alaramba na bina da gudu ni kuma da hula a kaina sai aka ce kai ku tsaya mine ne sai muka tsaya kowa ya san shi da hula ko sai aka ce mine ne sai ce hula ta ce ya amshe mini aka ce kwarai kai kullum da hula shi ba shi hular shi kaga ba ya adalci tana yi wa ran da Allah ya mace bai samu rashin bane ya gani kuma na sayo ko ba gane ba haka za ta yi ko ba za ta yi ba amma in kai garadin ta zaka kai ba shi hula cikin kullum baka da hula shi muke gani da hula to shari'a ita ba ta da wannan ba sai an bincika idan yaran ki yazo ce wani yayi kaza ya buge ni karki mishi kulli ko rubba ai ko san rubba ko sai ka ce ya aka yi ya buge ka shi sai ya yi bayani ko to kai aka yi ka buge shi to a gudu sai a gane gaskiyar abu ƙila ba ka ce ƙara mushi saboda ya cancanci ya buge shi ne amma an kika ɗauki bayanin da ya ce baka da imani shi yaro ƙarami kullum shi ma saki mai kulli kaga an yi zalunci ko to shari'a ba tare da wannan ba shi annabi dauda alaihi salam da ya ji ya ce inna haza akhi wannan dan uwana ne yana da tumaki guda ɗari ba ɗaya ni ina da ɗaya kuma sai ya ce wai in bashi tawa ɗayan ya yi shiru sai ce wa zan fi har ma yarin jaye a wajen hujja ya karbe yana bude bakin sai ce mi قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه yace hakikan wannan dan uwa naka yayi zalunci a a a a bincike ya kamata a yi ya kamata a bincika yace laqad zalamaka bi su'ali da ajiz ai tambayar kama da yayi shi yana da dari ba daya kai da daya tambayar kama da yayi ya zalunce ka tambayar ma zalunci ce sai shi da kanshi kuma sai yace wa inna kaseeran min al-qur'an وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا ubangiji الصالحات ta lalace wa inda kasira min alqulata da yawa daga cikin waɗanda suke hada tattalin arziki ko su yi haɗin gwiwa a cikin wani sha'ani ko su gama dukiyarsu guri daya to la ya bage ba'dhum ala ba'd akan samu wani ya zalunci wani inda kaga an samu hada dukiya guri guda ana sha'ani tare to in ba sa ba sai ɗaya ya zalunci ɗaya da yawa akan samu haka ta faru ko ba ta faruwa tana faruwa Allah ya ce illal ladina amanu sai dai masu imani masu imani kadai su ne ba sa zalunci ba sa cin hakkin da ba nasu ba ba sa taushe dukiyar wani a matsayin tasu sai su kadai amma in ba haka ba in dai a ce a zo a gama to in ba sa ba sai wani ya so ya zalunci wani sai dai masu imani kadai su ne Allah ta'ala ya ware wa amilu salihati su ma saboda suna mai kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka suna hana alfasha da munkar kuma suna hana zalunci kamar yadda Allah ya ce sallah tana hana mutum alfasha da munkar kyawawan ayyuka na gari suna sawa duk abin da yake laifi ne tsakaninki da Allah sai ki bari saboda yawan ayyukan alheri Allah ya ce kai masu imanin ma wa qalilan ma hum sai ɗan kaɗan a cikin su wani wallahi komai imanin shi in dai ka ce kaɗan haɗa dukiya da shi wallahi sai ya baka mamaki balle a yanzu kudi ai wallahi yanzu kudi bala'i ne in kina so ki gane kawarki kawar kirki ce ku shiga sha'anin kudi ki kin wanye lahiya wallahi wata ko da shi ta cuce ki sayyidina umar radiyallahu anhu idan an zo za a bada shaida in ka za ka bada shaida akan mutum sai ya tambaye ka abu uku idan ka tabbatar da wannan uku sai to bada shaida akan shi in ɗaya aka samu baka yi ba to sai ce a baka sai ka bada shaida akan mutum ba in ka ce za ka ba da shaida akan wannan mutumin kirki ne sai ce kun taɓa hulɗa kuɗi da shi in ka ce eh kun wanye lahiya in ka ce eh sai ce to shi kenan kun taɓa zaman makwabtaka da shi makwabcinka ne ga gida ga gida ko ga ɗaki ga ɗaki in ka ce eh kun wanye lahiya in ka ce eh sai ce kun taɓa bulaguro tare ka san baka iya sanin halin mutum sai kun yi bulaguro tare na fice gane mai haƙuri ne ko mara haƙuri ne mutumin kirki ne ko mutumin banza ne a zalimi ne ko mai adalci ne idan kace kun yi bulaguro har ku waje kuka dawo lahiya ba ba bai zalunce ka ba in kace ne ce ko zo ka ba da shi da akan shi amma in kace a a ba mu taba harkar kuɗi ba sai ce to i gaba ba za ka iya ba da shi da akan ba ka san shi ba ba mu taba zaman makwabtaka da ita ba a a i gaba ba za ka iya ba da shi da akan ta ba ba ka san halin ta ba wata kina ganin ta mutum ne kirki wallahi da kun yi makwabtaka nan za ta gane ba mutum ne kirki ba ce ba kun taba balaguro tare a ba mu taba ba sai to shikenan iga ba za ka iya bada shaida akan ta ba dan baka iya bada shaida akan mutum mutumin kirki ne sai kai balaguro da shi ko kai makwabtaka da shi ko kai hudda kuɗi duk a haka da baka kama shi da matsala ba to wannan ba da shaida mutumin kirki ne sai ya ce wa inda kasiri min alqurba da yawa akan samu daga cikin waɗanda suke hada tattalin arzikin su guri guda wani ya zalunci wani ba waɗanda suke adalci wa juna illal ladina amanu wa amilus salihah sai masu imani kuma suna ayyuka na gari ayyukan su na gari da imanin nasu da Allah shi mai imani da Allah baya yarda ya ɗauki abin da yake so ya bada a lokacin da yake bukata shi ko gane ba a nan duniya in ka zalunci mutum me zai faru ranar tashin alkiyama zaka mai ka mai kayansa inda kuma kashi bukatar abu shi yasa babban abin damuwa ga dan adam ranar tashin alkiyama a nan ka cuci mutum saboda baka san shi kin yi mata shari saboda kin tsare ta baki kaunarta kin mata kutun gwila kin mata kulla kulla to ranar tashin alkiyama baki kaunarta a duniya kika zalunci ta ko to lokacin zaki dauki ladan ki da kike so kuma ki maika mata ba abin da ya tashi hankali kamar ka dauki abin da kike so ka bai wanda baka so a ranar da kuma ba wanda yake bukatar wani abin da yake da shi ya rubu to shi yasa mai imani kallon wannan matsalar ta sa bai iya zalunci ayyuka na gari kuma suna daga cikin abin da suke hana mutum mummuna aiki zalunci shi yasa Allah ta'ala ce illal ladina amanu wa amilus salihan ba waɗanda dai ba su zaluncin juna sai masu imani kuma suna ayyuka da gari sai Allah ya ce wa qalilan ma hum kai ma a cikin nasu ma a cikin mumunan ma wallahi yan kadan ne wata duk imanin da take da ita wallahi in take ba ta bashi to rike da ita an shiga matsala kuma an shiga kewaye kewaye karki yarda karki yarda haƙƙinki ya je gurinta wallahi yanzu kya iya gadewa kaman ba ita ba ga ta da zuwa makaranta ga iya kira'a ga niqabi ga hijabi amma a wajen dukiya wallahi sai ga tana da matsala kuma har yanzu tana nan a matsayinta da mai imani kake huddata matsala ce kawai ta dukiya da dan adam shi yasa Allah ce wa qalilan ma sai yan kadan daga cikin mutane ake samun masu adalci annabi dauda bayan yayi wannan hukunci ba tare da yayi tambaya ba ba tare da ya saurari guda ba wa zanna daudu sai annabi dauda ya shiga tsammanin kai wayannan ba mutane bane annama fatannahu wannan Allah ne ya aiko su dan a jarrabe shi da haka kai tsaye fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafarar ubangiji shi wa karara ki'an sai ya fadi yayi sujada ma'ana yayi ruku yayi sujada wa ana ya koma zuwa ga ubangiji wajen Allah ya yahi mishi to malamai sai maganganu da dama akan wannan abin da ya faru sai dai galibi kissosi ne isra'iliyat abinda malaman sunna suka ce idan ka tattara irin waɗannan tarihin kawai abin da rage gare ka yi imani da Allah ka yarda da Allah madaukakin sarki shi saukar da wannan bayanan kuma shi Allah shi san abin da ya faru kada ka dauko wata kalma mummuna ka alakantar da ita zuwa ga annabawan Allah in kaga kai saka fita daga cikin addini domin akwai wadansu malaman da suke rubuce rubuce na ƙarya suka ce wai annabi dauda ne shi matan shi ɗari ba ɗaya akwai wani sojin shi yana da mata guda sai ya aika shi yaƙi don a kashe shi kaga wannan kazafi daga annabawa annabawa ba sa san zuciya ba sa san rai shi yasa irin wannan kissosin suna da yawa wata rana ku yi turasa a cikin tafsirai ku karanta a'a kai dai naka ka saurari abin da Allah ya ce ga mutane guda biyu sun zo mala'iku ne da siffar mutane kuma ga tambayar da suka wa annabi dauda ga saurin yanke hukunci da yayi amma sai ya gane wazanna daudu annabi dauda yayi tsammanin cewa annama fattannahu Allah ne kawai ya jarrabe shi ko bai yi wata wata ba idan aka jarrabe ka me kake sai ka fadi kai ruku'u kai sujada ka koma zuwa ga Allah da haka haka yayi wa kana raki'an wa anam sai ya fadi yayin sujada kuma ya nemi gafarar ubangiji tabaraka wataala in ma wani laifi ne yayi yanzu ya nemi gafara wajen Allah ko bai nema ba ya nema ko to bari mu ta abin da Allah ya ci gaba faghfarna lahu zalika shikenan sai Allah ya ce to faghfarna lahu zalika mu kuma sai mu gafarta mishi wannan laifin da ya sa muka jarabe shi magana ta kare ko bata kare ba in ma dai kaddara dai annabi da yayi laifin to kaddara ba yayi ya nemi gafara ko bai nema ba ya nema kuma shi Allah ce fa gafarna lahu zalika mu kuma sai muka gafarta mishi wannan abin da yasa muka jarabe shi da shi me yasa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa saboda ya koma zuwa ga Allah wa inna lahu indana la zulfa wa husna ubangiji ta'ala ce wa inna lahu shi annabi dauda alaihi salam a wajen mu inji Allah wa inna lahu indana la zulfa yana da matsayin kusanci a wajen Allah kalmar zulfa kaman kalmar kusanci shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa udlifatul jannatu lil muttaqina mi gaira ba'id ranar za a kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah a ranar tashin alkiyama ba tare da an nesanta ta da su ba ana gama hisabi kawai sai su shiga Allah samu daga cikin su to kalmar zulfa shine kusanci annabi Dawud alaihi salam wa inna lahu indana la zulfa a wajen mu yana da kusanci inji Allah makusancin mu ne inji ubangiji tabaraka wa ta'ala wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma ashe duk wata kalmar da take da muni ba za a alakanta da ita ba ga annabi dauda alaihi salam wannan shine kisa daga cikin kisan annabawan Allah da waɗansu bayan Allah irin su Maryam alaihi salam da muka kisan su me yasa muka kawo can doguwar kisa gare ku ya ƴan uwa mata saboda cewa duk yanda zaki a rayuwa ki shirya Allah zai jarrabe ki a lokacin da ya ga dama kuma zai jarrabe ki da abin da ya ga dama abin da yake kama ki mafita ki koma zuwa ga Allah nan ne kadai mafita take kuma duk wanda Allah yake so sai Allah ya jarabe shi jarabawar Allah iri-iri ce a rayuwa in dai kana da imani to dauki jarabawa kamar shimfiɗar barci in ka kwanta za ka tashi go har lau gobe sai ka koma ka sake kwanci to haka duk mutumin da yake da imani a rayuwa kullum sai Allah ya jarabe shi Allah ka ba mu ikon cin jarabawa Allah ka ba mu ikon cin jarabawa Allah ka jarabe mu gurgudan imanin mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ko ba tambaya yau na'am wanda suke da tambayin su beko ko kuma su yi tardirat na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi malam na tambaya kace akan matar da ba ta da aure